اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين زبوري وتوراتي وذلك لم يزل مديك الإمام الخاشمي منتهى الجمل وسوريان الطاعات يجبر كسره بمن إمامي فالمحبة لي عمل زبوري زبورانا دا التورانا وذلك وانشانا كسنانا لم يزل بيقشيوه madihi ma'amal hashimi yaban ba hashiman dangi mana idan masu zabura suna fari da zabura littafin da allah ya saukar da attaura suna karanta attaura tuninawa zaburan da attauran ba zan gushe ba kullum ina yaban ba hashiman dangi annabi muhammad munta al'amal wanda shine matukan wurin tukewan al'amar guri wasuriya ne ɗati ya ji barau kasurho mai mariyo mami falmahabbatu ne amir takaituwa na gabarin biyayya kowane bawa ana so yi ubangijinsa ɗa'a tukun ba kowa ke iya cika ba kowa ya takaitu bayan abin da ya dace akan biyayya ga ubangijinsa to ni shi wace na takaituwa gabanin biyayyan ubangiji na yujibaru kasruhu bi mali humami za a ɗora karayensa da yabon humami mai himma na shi ne annabi muhammad shi sa ake yin nafiloli lokacin da allah ɗora maka waɗansu farillai kamar salloli kamar azumi kamar zakka kamar haji to da wuya mutum ya iya yi gaba ɗaya yadda allah yake so to sai aka kawo nafila in kai sallan farilla kai nafila in kai azumi kai ta ɗawoyi in kai zakka kai sadaka in kai haji na farilla ka je kai wani haji kuma na nafila to duk abin da ake kawo na nafilfilin nan don ya cika ɗa'an nan da aka ɗora maka ya cika ne sai ce wace ni takaituwa na gabanin biyayyan to idan ɗa'ana ya samu karaya to ni yaban annabi ya ishe ni da shi za a mun ɗorin abin da ya karaya falma abbatu soyayya ne gare ni amal shi ne aikina wasiru yi madihun shami ko sawa tsaibatun haka wula kan ta haya zikin lalzi kamul musuri katanga na madinin sham biranen sham da kusa kusa inda aka haifi shehu kenan wa ɗaiba da ɗaiba wa kaula ita kaula ƙatta haya tana rayuwa ne bi zikirin lazi kamar da ambaton wanda yake kamili ma'ana allazi kamar shi ne annai muhammadu ba wani wanda za ka kira shi al'insanul kamil sai annai muhammadu wanda ya cika halkan wa hulkan a ce ga halitta ka same shi cikakke wajen halitta cikakke wajen ɗabi'a sai annai muhammadu ma'ana cika ba abin da za ka aibata a cikin ɗabi'unsa ba inda za ka aibata a cikin halittansa to shi ne ya ce to ni nikan rayu ne da ambaton wanda yake kamile annabi muhammadu wujawar hobe kusa وبنيبة وأبصره بالنور والقلب لا المقال ina makotaka da shi ina can garin makusa wa huwa min aibatin shi ko ina madina wa absuruhu ina ganin sa ganin nan bin nuri da haske wal qalbi da zuciya lal muqalba kwayan ido ba hasken zuciya nike ganin sa inda nike ba kwayan ido ba haske in yi yawa ya fi ƙarfin ido sai zuciya muhawaruhu bil malhi wal qalamin ladhi yuzarifu amdahi lahu nahjuman wasal ina muhawara da shi mana ina zance da shi bilmanihi da yabo wal kalami da alkalami wato halce na na faɗin yabon alkalami na rubutu alkalami ne allazi yi zarifa amdahi wanda yake kawata masa yabbaina lahu nahju hanyar man wasal wanda ya sadu lahu gare shi shafi alwara kulli hayati wa in amud wa zalika hasbi wa li bughyati shamal ya shafi alwara ya mai ceton tarikai annabi muhammad kulli ka kasance gare ni hayati a rayuwana wato ka tsaya mini a rayuwana bayan a mutu in na mutu balle ma kenan ka tsaya mini bayan muna mutu wa zalika wancanin kasbi ya ishe ni inda annabi ya tsaya mini a rayuwana ya tsaya mini bayan na mutu ya ishe ni wa huwa shi shamilali bugyati ya tara mini dukkan abin da nake nema aya sayyidi na jalal awatiki خير من يجاب إليه البيد يا خير من نهال يا شوغبانا أني محمد نجل الأواتك لن آتكوكي وتوبوا يما زن الله صلى الله عليه وسلم daga ƙwarishiyawa an samu a cikin kakanninsa akwai atikatu atikatu atikatu wajen wajen goma sha biyu to shi ne yake ce ya shugabana ya ɗan atika atika ya khaira man yi jabu ilaihin bidu ya mafi bikin wanda ake yanke daji don aje a sadu da shi ya haira man hal ya mafi bikin wanda yake ba da baiwa famin mabda ilika yau nan ilam ya aluna katun abar ru'afa tun da aka fari kasantattu wato mutane da aljannu na lam ya'lu naqatan abarru wani taguwa mafi cikawa mafi gaskiya bai taba daukaka minka da gare ka ba ya khaira ya mafi bicin man bazal wanda ya bada baiwa shi raƙumi suna cika suna mishi kirari da cika alƙawari da biyayya ga mai shi dan ka dora ma raƙumi kaya in ya tashi in ya ɗauki kafan nan na gaba ya buji gabansa ya rantse ko ina sai ya kai to duk wani mutum wanda ya fi gaskiya ya fi cika alkawari kai ne ka bi shi ya rasulallah wafi kama dihi wa wafi kama tsami wa rujo ginan darai ne wale ilma wal amal wa magfiratan min kulli zambin wasu tarama talammana sirri wal hadaya ta wal jazal madihi yabona ya rasulallah fi ka cikinka nike yi wawa fi kama dami duk abin da nake kwaɗayi a cikinka ne wa raju ina kauna ya rasulallah ginin tarai ne wadatan duniya da lahira in samu daga gunka wal ilma ina kauna in samu ilimi bayan na samu ilimin wal amal da aiki da shi wa magfiratan kuma a biyo mini da gafara min kulli zambin dukkan zunubi wasu taramatalan mana sirri da suturcewan abin da sirri na ya ɓoye domin kowane mutum da kake gani yana neman allah ya masu sutura kowa ka gani yana da aibi idan allah ya ɓoye aibin sai ya nuna kyakkyawan a ta ganin kyakkyawan amma aibin bana nan to ina roƙon a suturce mini abin da ya ƙunsu a cikina wal hidayata na roƙon shari'a wal jazal da gwaggwaban baiwa baiwa mai kauri wa baraka rabbul arshi fi kulli ma lana min alin wa auladin wa kullu alladhi wasal ubangijin al'arshi ya mana albarka fi kulli ma lana cikin dukkan abin da yake namu ne min halin iyalinmu wa auladin da 'ya'yanmu wa kullum lazi wasa duk wanda ya zo ya sadu da mu Allah ka yi albarka a cikinsa in ji shehu wa in lam tudarikni fa arshi ya saqilun fa inni agar aksartu fi zambi wa zalal to na dai kawo kara ya rasulullah ina so ka riske ni kan fada rami idan baka riske ni ka kamo hannuna ba al'arshi na ya faɗi ƙasa wato ɗaukaka na zai faɗi a banza fa'in niya domin ni kada aka sartu na yawaita fi zambi a cikin zunubi wazzalan da zamewa falam arju illa anna amada shafi'un liman qala sadran fi sana wa ma amir walam arju bani da wani kauna zan dogara da wani aiki in ce shi zai fishe ni sai dai ahmadu annabi muhammadu na san ci shafi'un liman qala sadran ne ce to ne ga wanda ya faɗi shedaru fi sanahu a cikin kirarinsa in dai ka yi wa annabi kirari to ka bar shi wa ma amin da abin da ya aikata bayan lam yakun qasaha an kala qajjara bihi masalun wal arbu ma ghayyaru al masal fa in lam yakun qasaha anka idan mai zamo ya inganta da gare ka ba fa qajjara bihi masalun misali ya gudana bihi da larabawa wal'arbu larabawa ma gayyaru bisu misaya almasan misali ba wato ko da ban so kan haƙiƙa ba to dai kasan dai ina son ka idan na so ka shikenan magana ya ƙare wayin ne alama ƙajjanaitu mutayyamun asimin garabin falkowa da mekun kutul wayin ne ni mutayyamun mai daige ne abin bautarwa ne alama ƙajjanaitu misa abin da na yi laifi asiru karamin ni kaman mene na bege walfu'adu zuciya na kutil bikum an kashe zuciya na bikun na kuma to zuciya na baya mutu gabarin komi sai son ku walam ta dumi ta'atin minni ta ka asulan walakin na li azman alaihi wala khiwal ta'atu biyayya na da nike ma ubangiji lamta don bata dawwama ba wata ran yi wata ran kasala ya kama ni takasulan don kasala mini da gare ni walakin na liya azman amma fa ina da niyya mai karfi alaihi a kansa wala hawal amma ba dabara azamtu ala fi'il mawa awamir tarikan jami'an nawahi wal fuad bi katakal na karfafa niyya ala fi'il awamir zan aikata abubuwan da duk aka hore ni tarikan ina mai barin jami'an nawahi dukkan abin da aka hani Allah subhanahu wata'ala idan ya hore ka kabi in ya hane ka ka hani ya ce to ko ban aikata yadda ya kamata ba ina da karfin niyya haka ko da ban babbalin ban bar abin da aka ce in bari duka ba to ina da ƙarfin niyya dai akan haka in na kasa to wannan rauni dama alama na ne shine sifana wal fuadu zuciya na ita kalbika ya dogara da kai wasuktu bi rabbi wal aminu wasilati ajirni gariban fi jawarika kan na amince da ubangiji na wal aminu annabi muhammadu aminu wasilati shine tsani na zuwa gare ka ya Allah ajin ni ka tsirar da ni gariman ga bako nan kan nazala ya sauka fi jiwarika cikin makotakakka alaika salatun lahi summa salamuhu wa alin wa ashabin hudati ila subul salatin Allah da aminci ya tabbata kanka wa alin da alaye wa ashabin da sabai hudati masu shiryar da ni ila subul zuwa tabarki harful mimi حبيبي رسول الله وهو المتيم مدى الدار في خاطر يتجمجم مسوينا من زان الله وهو المتيم shine abin bautarwa wato soyayyen nan nawa shine abin bautarwa ga sashen annabi haɗiri tunani na ya ta jamjamu yana bayani akan madadare matukan zamani fiye a cikinsa kullum ka ji tunane na yana gunaguni to yana magana ne akan annabi bakar hallafi sau da ya kalbi wuda duhu wa ma samu halasan balilhin zizifi ta kallomo wuda duhu son annabi kar halla ya sauka fi sau da ya kalbi a tsakiyar zuciya na wahal ta kallomin shin akwai magana fi a cikin salilhin zizi ga mutum sha'iri matun mai fasaha shine hinzis sha'iri mai fasaha yana da wani maganan da zai faɗa akan annabi har ya isar sai dai ishara inda yabon annabi ne ba ni na fara ba da yawa sun yi wa mata rakar busi da ƙaunar da ƙa'ilin wa kabin wasannin madihi ta kallam imam al-busiri wanda ya alburda ma taraka bai bar kaulan wani kafa da za a yi magana liƙa'ilin ga wani mai faɗa ba ya yabi annabi ya yabi annabi har ya kai inda ya ga annabin ƙuru-ƙuru annabi ya ƙarasa masa baiti yana yaban annabi a cikin yaban sai ya kai ba mabalagwal ilmi biyu annahu basharu matukan sani dai annabi muhammadu mutum ne to da ya ce mutum ne kamar ya rage darajar manzan Allah muhammadun basharun wadai sakal bashari balwa kal ya kutu bil hajar ya rasa yadda zai fahimtar ta ɗauke sai ya ji alkalami ya kwanta sai ga annabi a bacci ce ƙara sabaitin mana ya ce mai zance ce ka ce wa annahu khairu harkin lahi kullihim ya tashi ya ƙarasa shi ne da ya ƙara alburdan yana tunani wai mai ma zan yi a rayuwa ta ba yaban annabi ba ya zauna ya yi takumi ya shiru sai wani ya zo ya taɓa kafaɗansa ya ce kai ba ya ce kai ba targar duki ya kal'an biyawo ya sama ma ɗawalar hasama ya ɗora haka shi ne ya wannan hamziya saboda darajar da Allah ya masa in ka je masallacinsa a sikandariya a ƙasar masar ne alburdan nan da ruwan gwal aka rubuta a masallacin da ruwan gwal aka rubuta ziyaransa ake kamar ana ziyaran kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi ne jiwon ke cewa to komai zan faɗa ma busiri ya riga ni ya faɗi wani makama da za a bari ba ɗin ya yi ya yi ya ce ba mulka kwai launa sabar ƙadar ho a ya tuho in zama a ya sun hoyi nan ana da sanami haka dai ya ta yi to ina ka abu ka abu nu wanda ya bi manzan Allah har annabi ya bashi bargo shi ya fara yin alburda shi ka abu yana da ɗan uwa ana ce mashi bujairu iyayensu sha'irai ne zuhairu sunan babansa duk wanda ya karanta sha'irai akwai zuhairu zuhairu mawaƙi ne na jahiliya amma an kana karanta wakan zuhairu za ga ya fi kusa da musulunci za ga wasu abubuwa kamar na tauhidi a ciki amma harka ce na wanda aka yi na jahiliya ko a yabi wata mata mai kyau ko a yabi wani dangarama ko a yabi menene haka suka yi ta yi amma kamin ya bar duniya yana ce ma 'ya'yansu cewa ina ganin annabin ƙarshen zamani ya kusa bayyana in ya bayyana ku bi shi zama Allah ya bayyana sai dan uwa da ka'abu ne da bujeru bujeru sai musulunta ki ka'abun nan sai ki musulunta sai ya koma gebe guda yana waƙoƙi na zagin annabi muhammadu sai annabi ya ce kai duk wanda ya ga ka'abu ya kashe shi ka'abu bai samu labari ba sai dan uwansa bujeru ya rubuta masa takarda cewa ka mutu ka san mutanen annabi ya ba su oke a kanka kawai ka san yadda za ka yi ran da duk ka game da wani sahabi kanka ƙasa a lokacin ya rasa yadda zai duniya ta yi masa kunci sai ya lallabo ya shigo madina ya zo ya samu dan uwansa da daddare ka abu kai ne ya ce to kwanan ka ya kare shi a'a yanzu kan nabi na tuba ya za mu yi ka kai ni wajen annabi muhammadu ce to yanzu dai yan ganka a hanya kamin mu kai ma kanka yi ƙasa amma abinda za mu yi da safe ka lullube kanka tatas ka bar ɗan kafa inda za ka dinga gani zan ci gaban na tafiya ka dinga bi na daga nesa ha in na shiga wajen annabi ka shigo ka zauna a gefe ba za a gane kai ne ba na san abin da zan faɗa lokacin na ya da tafiya ya zo shi bujarin ya zo ya gaisuwa wajen annabi shi kuma ya zauna can gefe ɗar dai ya rasulullah sai ya ne dabbaika da zan kawo maka kabu dan uwana ya musulunta za a karbe shi ce ai la ilaha illallah ya hada mu da shi sai ce kabu ta so suka ce kai shine sai ruga da gudu zai gaban mu to shine yake waƙoƙin nan ba na su'adu fa qabli yawmin mutulu an inda yake inna rasulullahi sayfun yustala'u bihi ma'aikin Allah takobi ne mai haske sai ce muhannadun kan sakali na hindi min suyufil hindi min suyufil hindi maslulu wai takobi ne na kan sakali ne na hindu yace annabi ya ji dadi ya dauko bargo ya bashi ya musulunta to ita ce farkon alburda shi sa ake ce alburdatu bargo to ya zama babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wannan bargo na annabi kowa ya ce ba shi ya ce yaƙi har lokacin da hajjaji ɗan yusuf ya kai ya hau sarauta ya ce ba shi bargon nan zai ba shi dirhami dinari dubu hudu ce an a bayar ko nawa za ka bani to bayan rasuwansa ne ya tilasta ya karbe wajen yayan to shi ɗin shawai ke cewa idan irin suka hasanu da ka'abu sun zo sun yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ai kyautan bargo me barhama zai faɗa ga hasanu hassanul madihi hassanul madihi hassanu shi ma mawakin annabi ne don kasan larabawa suna fahari da waka idan kana babba kana da mawakinka to su arna suna da mawakinsu annabi muhammadu yana da mawakin shi hassanu samitin da hansa uktu suhra to shi hassanu din ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai wa ajmalu min kalantara qaddu ainu wa ahsanu min kalam talidin nisa'u wanda yafi ka kyau ido bai taba gani ba mafi kyau mata ba taba haihuwan ka ba kulikta mubarra'an an kulli aibin ka annaka tarhudu kama da sha'u an halice ka baka da wani aibi kamar yadda Allah ya so ka kake so Allah ya halice ka in ya ga annabi annabi na cewa kar ku dinga girmama ni kamar yadda ajamawa ke girmama sarakunan su da in an ga babban mutum akan miƙe shi annabi ya ce a ni ba sarki bane lasu mamalakin ina abdun min ibadillah ni bawa ne to idan annabi ya fito hassanu ya ga kyan annabi ya ce an ya aga annabi ba tashi ba kuwa sai miƙe shi a ƙunwar kiyamu alaika farlu wa tarkul falli an na yastaqimu a yumkin man lahu aqalun rajihum wa ma'rifatun yaraka wala yaqumu ya rasulullah ai dole a tsaya a ba girma girmanta da yiwa don kai farilla ne barin farilla ba zai yi ba to shine jiyo yake ka misali irin wannan idan su imam al-busuri sun wuce su ka'abu sun wuce fasani sun wuce ta kallamu sun yi magana mai barhama zai faɗa bai barka ba ba amma kuma duk ga ma uwa uba wa qad nadaqa al-qur'anu bil haqqi ma li hanzan ja ya rasulullahi wa zikra ahkamu al-qur'ani ma yayi guruci bil haqqi da gaskiya ma yana mai yabon sa ja ya rasulullahi da biyun manzo Allah ce wa innaka la ala khuluqin azim duk wani yabo da zaka yi Allah ya yabi annabi ai ya gama da kun wa zikra aka mu shi ko alqur'ani shine abu mafi kyautatuwa wa daga bihi madhan zatuhu wa sumatuhu muhammadu wasmun jami'ul madhi mubrimu zatuhu zatin annabi kawai wasu matuhu da sunayensa takfihi madahanta ishe shi yabo wani abu ne yake da sunaye sunaye har wajen 200 in ba annabi muhammadu duk sunayen allah 100 ba da in ka cire allahu in ka cire allahu da rabbu sauran duk annabi na iya daukan su in ya kira kansa rahamanu sai ce ma annabi rahamatu in ya kansa bashiru annabi bashiru rahimu annabi rahimu na ƙarja akun rasulun min abbasukun azizun alayhi ma anitun harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim muhammadu wasmun sifa ne jami'ul madhi wanda ya tare dukkan yabo mubrimu abin tukewa tazakkartuhu wasidal fayafi wa qajjara bina haykalun yabril fala wa yuhaynimu na ambaci annabi karka dauka sai ina gida ina cikin natsuwa nake ambaton annabi wasidal fayafi tsakiyar dazuzzuka ma ina ambatonsa sa waƙajjana mina haikalin hakika doki ya yi sukuwa mina da mu ya furi lafala yana yanke daji wani hainimu yana hani ne yana gunagun wakan ɗari balakmanu balbalin raƙinun wani an shiyagi wal hawa ta tararramu hakika an mun yi tafiya masu hawa sukan je su kwanta su yi bacci masu tafiya a dabbobi an samu wani wuri ana kwantawa to su masu hawa ɗin nan sukan yi farin ciki wasu an je wurin saukan nan sukan za a yi ta masu rawa suna shaye-shaye walbalu wasu kuma raƙimin suna bacci amma ni shehu wani rushti yaƙi wutan bege na na annabi ta tallarramu kullum tana walhawa da son annabi ta tallarramu tana ƙunuwa ne yi zakiru ne barul muhidu mafi lahu abul kasimul baharul hilan murga ɗamɗamu albaharul muhidu tekun da ya kewaye duniya shine baharul muɗi yuzakiri yana tuna mini mafilahu kwalalansa yadda toiku ya gama duniya ko ina to haka baiwan annabi ya gama ko ina idan Allah rabbul alamin ne shi rahmatul lil alamin Allah ne rabbul alamin shi rahmatul lil alamin babu wani halitta wanda bai samu rahmar annabi ba Abul Qasim uban Qasim annabi Muhammad al-bahru teku ne al-hilamu mai yawan ruwa al-gadamdamu babba يذكرني وادي النقاء وبقيئه ولسهرة المرساء وداد مغمرم وادي القنا ونقورما ني هكا da baki'a to yana tunatar da ni walil saharatul malsa'i da kuma dutse mai santsi yana tunatar da ni wudadin soyayya ga annabi wa magaramun da bege fal tasmanu al yamu lil abdi awdatan ilayha fa innal qalba minni yaskamu shin na je dai na yabi annabi na ziyarce shi na sake komawa har yanzu ina bukata shin kwanuka za ta min baiwa lil abdi gabawa audatan in koma in ce ga na ziyarce annabi ila ya zuwa gare ta fa innal qabr min lusiya minni da gare ne askamu yana jantewa to yana muran saduwa da annabi asaha walaiti wal muhibbu musamahu idza ma tamanna hal ladaiha khaymu asa ya kusa gare ta samu abin da take son sa wale ci da ma a ce ni wal muhibbu masoyi musamahun abin wa musamaha ne wato masoyi in yayi wani abu wanda aga kaman ya wuce iyaka ai mashi musamaha soyayyen ta jashi idza ma tamanna idan yayi guri hal ukhayyamu ladaiha shin na kafa hema ladaiha gare ta inda ya ce yau gani na kafa hema na wajen ziyara annabi فاشفي عليل القلب عند نبينا وأروي قليلا وذنوب تهدم idan na je wurin da na kafa hema abinda zai biyo baya zan warkar da alilal kalbi cutar zuciya na inda nabi na wajen annabinmu warwai ina kosar da galilin mai jin kishi wa zunubu zunubai na kuma tuhaddamu duk da a rushe su salamun ala khairil anami muhammadin salamun ala man hummuhul qalba yaklamu gaisuwa ya tabbata zafiyayyen talikai annabi muhammadu salamun gaisuwa ya tabbata ala bisa ga wanda man wanda hubbuhu sansa ya kalamul qalba yana sa zuciya miki in na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuciyan yana miki bani warkewa sai na je wurin shi salamun ala khairil qumuri jami'aha salamun alaihi wa afamu gaisuwa ya tabbata bisa mafificin kaburbura duk kabaran duniya ba kabari kamar na annabi jami'a dukkanta salamun gaisuwa ya tabbata alaihi akan sawa abha shine mafi kwarjini wa afamu mafi girma salamun ala hadil ibadi muhammadin salamun ala khairil wara wa azamu gaisuwa ya tabbata bisa hadil ibadi mai shiryar da bayi muhammadu salamun gaisuwa ya tabbasa ala khairul wara bisa fiye talikai wa huwa a adamu shine mafi girma alaihi ma al'alil kirami wa samihi salati ya tabbata zana alaye masu girma da sahabbansa salatun salati da taslima a khatimu ina cikawa bizainika daga wadancanin ga guda biyu harful mimi ما من فؤادي حب ليلى وتندمي وداد الإمام الخاشم المفخم وداد الإمام صنب هاشم النجي النبي محمد المفهم أبن جرم ما ما حب ليلى يا شافي من صن ليلى لتندمي أم فؤادي قبل الروشيانا kaga masu wakan shaharai zai ce laila da tandami wasu mata ne shahararru wanda kowa yake son su harke yaban su ni son annabi ya shafe mana su ban ma san da su ba a da'ibiya hadi na ashiqi na min zikirin hiru wa yadda karif kan bil muhimmin mutayyimi hadi masu koran alhashiqi na masu bege hadaya kora bi da ni bi zikirihi da ambatan sa ruwa yadda ka sannu sannan ka kai mai korawa rifkan ai mini a hankali bil hubbi da so al mutayyimi abin bautarwa bil hubbi da so muhammadu mahmudun محمد أحمد محمد مختار حبيب المقدم sunayen annabi suna da yawa shine muhammadu shine mahamudu muhammadu shine ahmadu muhammadu shine muhtaru habibu sunansa ne almuqaddimi mai gabatarwa muhammadu daha agamin wawa mustapha bashirun nazirun laigamun ayya laigami muhammadu shine annabi ne mai suna daha mai suna agibu wago shine mustapha shine bashiru shine nazirun laigamun zaki ayya laigami mutukan zaki da'ani hawal mahi siraji wa innani bi zambiya ma qawlun faman ne bi hawal mahi asiraji son annabi mai shafe bata wanda yake fitila mai haskakawa da ani ya kira ni wa inna ni amma na kasa tafiya ni maqulun bi zambiya an sa mini da baibayi saboda zunubi na to jama'a malliwa zai lamunce mini sallama ya bani tsani wanda zan haura rasulun aminun wa wahadin wa rahmatun abul qasim mansur tusmi tursi wa asumi manzo ne amintacce duk sunayensa ne shine rasul shine aminu shine hadi shine rahmatu shine alkunyansa abul qasim uban qasim shine almansuru abin taimakawa tursi shine garkuwa na wa asumi shine takubbana saral mustafa lailan ووافى بخمسة أجرنا به والفل للمتقدمين مصطفى النبي محمد سرايا تفيا للدري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرى من آياتنا bai tsaya nan ba ina ya je daga masjidul aqsa sama ne me ya dawo da shi wa wafa bi khamsatin ya zo da salloli biyar a rajina wanda muka hawa biha da ita والفضل فللا يا تبت المتقدم كما غباتوا واوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد كل التقدم يا وصيتي بها da abin da yazo da shin nan guda biyar inda al'uruj yayin komawa ga Allah muwakkidan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya yana ce masu sallah a kiyaye sallah a kiyaye sallah a kiyaye sallah to lokacin da ya isra'i da miraji da sallah ya dawo lezikacin da uruji kuma zai koma ga Allah da sallah yake wasici makina yana mai karfafawa na wabbiha a cikin ta ne yana lil abdu bawa yake samun kulla takaddumi dukan gabatuwa lahu wa bihi kun warka anna tawalu an tara qurratan lil ayn min khayr min imi lahu wa bihi kun ka tashi lahu gare shi wa bihi da shi warka annaka yi ruku wato kai kankan da kai tawaluwan kana mai tawalu idan kai sallah kai tawalu kana ruku tara qurrata lil aini kaga sanyin ido min khairi mafificin mun ima mai ni'imtarwa an ce wani musalli yunaji rabbahu a lokacin da zaka sanyin ido in dai har ka kai gana ga Allah din nan da ka ce Allahu akbar duk wani abu shamaki ya yaye daga kai sai Allah da ka ce alhamdulillah rabbil alamin kai da shi ba kuke magana arrahman rahim kai da shi kuke magana maliki yawmid dini anan zai ce sana majjadani abdi sana aliya abdi haka nan ne idza qumta min ba'di al-wulu'i murattilan wa tasjudu min ba'di ar-ruku'i al-mu'azzami idan ka tashi bayan kayi alwala cikakke murattilan mina kana mai karatun alqur'ani wata sujudu ka yi sujada min ba'din ruku'i bayan ruku'u al-mu'azzami abin gabatarwa to idan kai ruku'un ka je sujada qaddu yad ankal masafatu an nadi dukkan wani fage gabarin ka jaharatan a bayyane wal musawwa was sujudu waqtarib yi sujada ka kusata lokacin da ka fara fatiha ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi arrahman rahim zai ce asna alayya abdi maliki yawmiddin bajanani abdi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ce hada baini wa baina abdi ya nasara da masakin zuwa karshe sai ce wali abdi ma sa'ala abin da ka roka an baka to sai kai ruku kai tsarkake ka dago ka sake ka je sujada shine yace to lokacin da kai sujadan nan ka yayi dukkan wani abu da yake tsakanin ka na hijabi da ubangiji wasalta ka sadu ilal mahabbubi zuwa abin so ka bir girmama wa azumi ka kara girmama li rabbi ilahi al'arshi shukrun mu'ayyadun alal mustaqbal muhtari sirril mukattami shukrun godiya ya tabbata li rabbi ga ubangiji na ilahi al'arshi ubangijin al'arshi mu'ayyadun abin karfafawa alal mustafa muktari haka nan godiya ya tabbata bisa mustafa wannan dalilin shi muka samu wannan alkhairi rahmatin al'alamina shi ya je ya zo mana da sallah ya zo muna ganawa da allah sirri asini na almukatam ya mai boya usa'il huta haqiqa ma kuntu rajiyan lidini wa dunya'i bi zahal mufahimi ina roƙon sa ya allah ta haƙiƙa tabbatar da ma kuntu rajiyan abinda na kasance ina kaunan zan samu lidini ga duniya na wa duniya da addini na da duniya na mai daha da alfarman tsawar mafahami abin girmama alayaya taksiru salati musalliman ala zalikal kanzil azimil mutalshami hadaya hadiya na da zan gabatar wajen ka ya rasulullahi don iya fadanci ka kai ni ga Allah takasiru salati yawaita salati a kanka musalliman ina mai gaisuwa ala zalikal bisa wancaninka alkanzil azimi taska wanda yake babba almatlar sami abin watsar sami wanda aka rufe shi ba kowa ke gani ba alhamdulillah
akan waɗanda akwai tambaya suna da yawa amma saboda karancin lokaci da bai guda ba wanda bai gina shi ba sai ma gobe Allah ya musa ta ne zuwa tambaya ta farko shi ne akan waɗanda menene hukuncin wanda yake fifita matan shi akan mahaifiyar shi
wanda wanda yake fifita matan shi akan mahaifiyar shi la'ananne hukuncin shi la'ananne la'ananne bai bi maganin mazan Allah ba wani ya zo ya ce ma annabi wa zama biyayya sai annabi ya ce ummaka uwarka sai ce sun maman sai wane sai ce uwarka ya ce sun maman sannan wane sannan ya ce uwarka ya ce sun maman sai ce sun ma abuka wa zan biya ce uwarka maimaita ya ce uwarka sai da ya faɗi cewa abi uwa su uku sannan abi uba su ɗaya to mata wanda ka so wuta a hanya gobe in kuka yi faɗa sai ka sake ta ka auro wata kana canza uwa kuma aljannan ka yana ƙarƙashin duddugen iyaye yana ƙarƙashin duddugen matarka ne wanda ta kai kauta saboda haka haramun ne mutum ya fifita matarsa akan uwarsa uwa dole ne ka bin shi wa sanar insani biwa da dai husna in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babban kuskure ne yana kai ga har ma ya fita cikin harka na addini ya koma wani layi
akan waɗanda wannan yana cewa menene hukuncin wanda ya tafi matan shi tana jini
haramun haramun jinin haila idan mace tana yi haramun ne miji ya kwanta da ita amma ya halatta in sha'awa ya taso masa ta ɗaure cikinta da gabanta duk sauran jikinta ya ji daɗi da ita amma ya sa al'auransa a cikin al'auranta haramun ne kuma ya an samu ɗan auren na yakan zama wani iri saboda haka yi istighfari kuma ya daina
aka magana ni ne na zo na sami sallah raka a farko ko kuma ce raka a karfe na samu da raka ne da neman sai kasance a rana zaman tafiya to shi ne ma na zauna tare da shi zan yi tafiya ne kamar yadda yake yi ko ko a kowane abu da yake don abin da yake yi za ka yayi shi ya jawo ka kalona din ma don ba wurin zaman ka bane wanda duk ya raka daya a sallah ai bai zama amma tun da ka bi liman ka samu raka daya za ka zauna don limamin ka kamar yadda in ka karo daya kuma za ka kara zama tun naka ne na biyu saboda duk abin da liman yake yi da zaman da tayyar za ka yi don limamin
aka magana wanda yana cewa ya maulana ina neman ƙarin bayani akan wannan kalmar da ya zo a cikin jawar talkana da kamani al'asƙami
a a a a a a. babban magana wato an ta maganganu akan wannan har an yi littafai an yi al- maganganu a kai masu son su na ƙasa annabi suna ganin kaman cewa attamil askami wai an ce ma annabi mai cikakken rashin lafiya saboda su sun ce an tsago amma abin da ake tamil istiqamati mai cikakken daidaituwa Allah ya ce annabi fastaqim kama umirta ka daidaitu kaman yanda aka hore ka to duk duniya ba mai istiqama mai tsayuwa akan daidai sai annabi Muhammadu to shine mai jauhara ke ce at-tamil asqam mai cikakken istiqama wasu kuma suka ce wai ai an zagi annabi ne cewa tamil askar mai cikakken mura wannan na da ina da littafin ma akwai wani na'ibi suwai duwali wanda masanin larabci ne ya zauna a ƙasar misar ɗan najeriya ne mutumin asalin sama mutum bidda ne a kano yake ya yi talifin ya fito da asalin da istiƙamatu da suƙumu ya fito ga mazdaninsa ga kaza ga kaza amma dai abin da ake nufi a nan a tamil askan mai cikakken daidaituwa kamar yadda Allah ya ce fasa kim kama umarta masu su karkatar ne su ce an zagi annabi sai ce mai cikakken rashin lafiya to ma annabi ya rashin lafiyan wani aibi ne gare shi to amma dai ba shi ake nufi ba
akan wakanda sai tambaya ta karkin shi ne wanda yana neman ƙarin bayani akan wanda suka je makabarta saboda ƙwararri suna yin ba wa mamacin da yake kwanci a gurin sauran ƙwararri shi ya halasta ko ba ruwan abin da Allah ya faɗa ne a cikin alƙwararri wanda za a gajen ba mamaci.
sai an je makabarta wa ya ce haka ai a gidan duk inda ka yi addu'a ga wani Allah zai kai mishi ka yi a gida ko ka yi a ɗakinka makabartan nan zai ja wasu abubuwa da yawa akwai dai riya sannan kuma mutakaddimi na ba su yi ba abinda duka ga magabata ba su yi ba kai karka yi shi don zai zamo ya shiga wani layi amma ka karanta alkur'ani ko a garinku ko a gidanku ko a wani gari ko a maka kaje misali ƙur'anin nan da kai kace ka ba wani ba ƙur'anin ka ba shi ba ya fi ƙarfin alkur'ani ya fi ƙarfin a ba da shi ladan harofan da ake bayarwa kake roƙon Allah ya ba wannan mamacin ladansa kamar yana ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga alif hasana goma lami hasana goma har zuwa ƙarshen qur'ani ladan ake yi a ɗauki wannan ladan a ba mutumin ya zama haske a cikin kabarinsa sun haka me na zuwa cewa ka je kabarinsa ka kewaye kaga an fito da wani abu bid'a wanda in an bi shi an bi shi zai iya zamowa haramun saboda mai za a ɗauki cewa wai wani abu ne ko wajibi ko kuma misali a ce ma in an je ƙur'anin ma ko da ya zama kamar wani bauta ne haka so da wannan bai dace ba a karanta ma mamaci ƙur'ani ladan allah ya bashi a gida amma ka tsaya ka karanta mashi ayoyi da surori mun ga mutakaddimi da suna yi in an zo an rufe mutum a ce to ai salati goma ga annabi ai ayatul kusuri ai kulhu wallahu ai hailala da sauransu a ce ladan Allah ya kai kabarinsa da waɗanda suke kwance wannan wannan yayi amma ji a zauna a gabansa a karanta alkur'ani babu shi
Dukkan wakanda da ta gani a cikin baya abin amma ga wani yaro da ya zaki akan a yi mishi bayani akan wannan wani makocin shi ne wanda ya kasance suna da bambancin addini shi ne dan dari kare shi ko mamacin nan zara sai ya gama ya tasu har wani ya zo ya ce mishi dan an dauka bar wannan abu sai ce shi ba zai yawa sai don son annabi saboda haka shi kuma tun daga wannan lokaci ya kyamaci wannan mutum har ya kasance ya rasu da zai mai sallah ba ana ta cewa sun mutu suna na ba shi wai hakan ne ko ko a shi ne ya yi la'akari da din ya ce bari don annabi sai don son annabi shi sa bai ji gaggawan shi ba shi na laifin hakin bakwata a tsakaninsu.
abin da ake koya musu kenan cewa annabi mutum ne kaman kowa ba a girmama wani sai Allah saboda haka in ka ce Allah yi mun don annabi don annabi wai ka ɗauki annabi kaman Allah wai in ji su ko kuma ka ce Allah ya yi duniya da lahira don annabi Muhammadu sai je ƙarya ne Allah ya yi duniya don kanshi ne su abu na ce a yi don son annabi ba don annabi ba wannan itikadi ne na wahabiyawa. wanda suke cewa kar a ce don son annabi kuma malamai suna faɗa ai da yawa wal arla wala ahalil anami ƙasa Allah ya ce mun yi don talikai ne balle banne annabi Muhammadu waye sayyidul anami annabi ne sayyidul anami Allah ya ce ƙasar nan nayi ne ina da bukatar da ne lil anami don ku ne to in ko an yi ƙasa don talikai shi sa'idul anami sai rasa rabo a ciki to saboda haka wannan abin da ya yi to ya dan wace iyaka shine gaban nan da ya yi da shi mai kamata ba gaba wai ba dole ne mu'amala da shi ba tunda ya san fahimtansa ba irin nasa ba ne salamu alaikum wa alaikum salam shikenan in ya mutu haƙƙin makotaka na kansa tunda dai yana sallan yana azumin fahimta ne ta nani sai ya je ya yi sallah da shi shikenan ya gama to wannan ya yi kuskure ne mai gafaran allah ya yi masa addu'a ma zai iya اللهم صل على سيدنا قل هو الله شاهد الى بسم الله قل هو الله شاهد الى الله كافر توحيد آيات الكرسي الله كان وكلفة نافية
ولا يهولون بشيء من الامثال ما كان إذا جاء قرون القوات ونافش على كيد أن نبيع مشي
وعلى اله
kafin a tashi an ce sanar da Ranar Jum- wannan sauri an ce akwai zikiri na juma'a wanda za a kamar yadda muka faɗa ranar juma'a mai zuwa ba za mu samu halarta ba saboda sarki ya ce ya cika shekara ɗaya a nan kuma yana roƙon a zo zawuyoyi a yi masa zikirin juma'a da wazifa kuma a roƙi allah halin da ake ciki a ƙasa allah ya kama da sauƙinsa to saboda haka mun shirya za mu je ranar ƙarfe hudu da dan wani abu za a fara zama ai wazifa in an yi wazifa kamin a fara zikirin juma'a za a dan karanta wasu abubuwa na du'o- du'a'o'i haka to sannan a dora da zikirin juma'a zuwa magariba in ya bada a kai isha'i a kai in bai bada ba shi kenan to kuma shi ma halifan tijjani ya samu labari ya ce shi ma zai zo Eh, eh, ba a gaice shi ba ya ce a shi ai wurin shi ne zai zo to eh, saboda haka rana ya tau dai an ji wanda Allah ya ba shi iko za mu haɗu a wajen a yi zikiri wani abu ne na tarihi wanda ba taɓa yi ba a sauran wuraren fadodi ana yi amma ba taɓa yi a wannan fadan ba kuma ba nema aka yi ba shi ne ya nema ya kira ne ya ce ga abin da yake so a zo a yi to mun yi kwamiti mun shirya komai har an rubuta takardar invitation za ku gani wasu an faɗa a masallatai da sauransu to insha Allah rana ya tau din haka za a yi
ta yi da salatul fatih